بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شيء قبل كراتم نالتاف عوائق الطلب نبض مالم ابن برجس رحمة الله تعالى عليه za mu tashi inda yake cewa wa kala abdullahi ibn mas'ud karatu na bakwai kenan ko na takwas ko yace abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace ibn mas'ud nawa ya rasu 32 inni la ahsibu al-'abda yansa al-'ilma kana ya'lamuhu bil khati'ati ya'malu ya'maluha ibn mas'udin radiyallahu anhu yace a tsammani na bawa yakan mance ilimin da ya sani saboda wani laifi da yayi al-khati'a ba al-khata ba ba kuskure ba laifi in mutum yayi laifi sanadiyar laifin yana iya manta wani ilimi na shi ta kenan rashin albarkar ilimi na cikin rashin yin aiki da ilimi da zaran ka sani baka aiki da shi to fa zaka koma jahili ko kuma jahili da rigan malinta wannan magana ta abdullahi dan mas'ud ita ma tana cikin iqtida'u al-ilm al-amal na wato ainihin khatib al-baghdadi tunda duk cikin maganganun da yake kawo mana a juz'i na ɗaya safa ta 94 a lamba ta 92 kuma sannan ta wannan magana tana da tatimma a gurin ibn abdul bar da karashin cewa wa innal alima man yakhsha Allah ya karanta inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama وإن العالم من يخشى الله وتلا إنما يخشى الله من عباده العلماء جامع بيان العلم وفضله جزء نبي صفا تشاؤه لم باتدري شدة دهم سند شدة وليت وقد كان دأب السلف الصالح العمل بالعلم يا كسنتي sabon magabata na kwarai an ce da abin da ka saba da shi kana yin shi to abin da magabata na kwarai suka saba kuma ya zamanto ɗabi'arsu ya zama jininsu shine yin aiki da ilimi wa bidhalika hazu kasabati sabab da wannan ne suka wato ainihin samu kambun nasara kasabat jam'in kasba sanda asali akan ce kasbatu sababi a gurin tsere da can larabawa aka haɗa tsere inda ake so a kai sai a sa wata a kafa wata sanda wanda ya riga zuwa sai ya tuge ta ya rike a hannun shi ya daga ana hango shi cewa shi ne ya yi nasara to sai ta kai yau da gobe ana amfani da cewa haza kasaba a sabki da duk wanda ya kasance ya kere tsara ya wuce abokanan shi ya tsallake su wanda ya ci jarabawa kaga an gwabza sai ya ci jarabawa sai ya ce to haza kasaba ta sabki to da wannan suka kere tsara suka samu nasara a rayuwarsu an gane ma'anar rayuwa وبورك في علمهم أكيم علم سؤال بركة ولذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى شيس أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الكوفي بأبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري بشوان تنصوفين أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي وندا سونش عبد الله بن حبيب ibn rabi'a wannan din kenan baban shi sahabi ne kina cikin manyan tabi'ai dan ya rasu 74 an haife shi zamanin a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai bai ga annabi ba sallallahu alaihi wasallam mukhdaran an gane wannan a shi kuma wancan Ubay Abu Abdurrahman Sulami as-Sufi sunan shi Muhammad ibn al-Husayn Muhammad ibn al-Hussein al-Azdi an-Nisaburi wanda shi kuma ya rasu 412 daga akwai tazara sosai wanda 74 wannan 212 412 zaka sai an kiyaye shi har littattafai gare shi na sufanci da sauransu yana kawo labarai su na su Nuru Zunnun al-Misri da sauransu a cikin shi وأبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرئ ثقاني ثبت إمام بخاري ده مسلم ده صورة أصحاب الكتب الستة دكا سنفتر ده حديث شي شي أساسي يكي شوى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا وأن ده سكي كرن تدم القرآن sun ba mu labari annahum kanu yastaqri'una min annabi sallallahu alaihi wasallam fadalla ala anna alladhina kanu yaqri'unahum sahaba to sun ba mu labarin cewa sukan je su koyi qur'ani gurin manzon Allah istaqra'a yani ta'allama alqira'ata min ghairi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ta'allamu 10 ayatin su kasance suka koyi ayoyi guda goma lam yukhlifuha ba sa ƙara wasu a bayansu hatta ya'lamu bima fiha hatta ya'malu bima fiha min al'amal har sai sun yi aikin da ke cikin wa'annan ayo abin da yazo sun an sai sun yi aiki da shi kafin a ƙara musu sai suka ce fa ta'allamna al-qur'ana wal amala jami'a sai muka koyi alqur'ani mai girma da aiki da alqur'anin gabaki ɗaya ta tare wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi kuma ce wannan asar daga Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazawan kenan daga Ata ibn Sa'ib daga shi Abu Abdurrahman As-Sulami yace حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا يقرئون يقترئون شكما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه العلم والعمل ما في هذه من العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم والعمل أرنا أفية إسناد شحسن نسا وضع أطاء بن السائب أطاء بن السائب ياسم اختلاطي نياكر شر يوشي وسيكا سنتي wanda ya riwa daga gare shi in ba a tantance yaushe ya riwa daga gare shi ba ana iya samun matsala cikin isnadin an gane ko to amma a nan hammadu bin zaidin shi ne ya riwaya daga gare shi domin fudaili bin gazawan daga ata afwan a nan gurin muhammadu ibn fudaili bin muhammad ibn gazawan shi ne ya ruwaito muhammadu bin fudaili bin gazawan shi ya ruwaito daga ata to amma ya zo a cikin littafin fada'ilul qur'an na na ja'far أبو بكر بن جعفر الفريابي جعفر بن أبو بكر الفريابي واندا لمبا تدريد همسن دا أكو شكما يرويتو تهنير حماد بن زيد دقا عطا شكما حماد قال ما يسنع دعا كانت وياي رواية دقا عطاء بن, بن سائب كافن يسام اختلاف لك حديث كذا يا شاكين hadisi ne tabbatacce kuma cewa allazina kanu yaqri'una na ba jahala ba ce tunda sahabbai akwai ruwa da ta kawo cewa Abu Uthman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud sai dai Shu'ba kuma yace bai Abu Abdurrahman Sulami bai yi riwaya daga Uthman da ainihin Abdullah ibn Mas'ud ba bai hadu da su ba amma ya yi riwaya daga Sayyidina Ali da Zaid ibn Thabit da sauransu da haka dai hadisin ya kai labari cewa abinda sahabbai suka faɗa a dunkule ba tare da ayyana wani sahabin ne ya faɗa ba. Na'am. Ina fata an gane, da haka hadisi ya tabbata. Malai cewa tarkul amali bil ilmi ala qismain. wato barin yin aiki da ilimi ya kasu kashi biyu tunda dama cikin aikin da muke tarkul amali ko kin yin aiki da ilimi yakan hana ɗalibi cin albarkar ilimi. Al'awwal tarkul itimar bilwajibati shar'iyya mutum ya ƙi bin ya ƙi itimar umartuwa yin biyayya ga umarnin da aka yi mushi na aikata wajibai na shari'a. Wa tarkul intihai anil muharramati shar'iyya da kuma ƙin barin ƙin barin abubuwan da shari'a ta haramta. Ƙin aikata ‘yan gane itimar itimar wato kabulul amr imtisal lil amr da kuma wato rashin nisantar abin da aka haramta in mutum ya zama baya yin abin da aka sa shi baya barin abin da aka hana shi wanda ilimin shi ya nuna mishi cewa yi kaza ko karye kaza sai ya ƙi yin biyayya to fa hadhihi kabiratun min al-kaba'ir wannan babban laifi ne daga cikin manyan laifuffuka matsayinka na malamin da ka koya ta hanyar kawa'id na shari'a da wane sai ka ƙi yin biyayya ka fi laifi akan wanda shi isar mushi aka yi sai ya ƙi yin biyayya laifinka ya fi girma saboda kai hatta rayuwarka ga baki ɗaya a bar kwaikwayo ce zaka zamanto daga cikin wanda Allah ta'ala ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm kuma kana dalibin ilimi kana saban Allah mutane za su yi koyo da kai in an musu magana su ce a to ai malaman ma mun ga suna yi ba sai ka ce ku yi kaza ba wanda Allah ya hana sannan zaka zama ka sa an aikata saban Allah a aikata ma kana iya koyar da saban Allah zaka sai an kiyaye وعليه تحمل الآيات والأحاديث المتوعدة من ترك العمل بالعلم akan wannan ma'ana za a ɗaura ayoyi da hadisan da suka zo masu jan kunne da gargaɗin azaba akan wanda ya ƙi yin aiki da ilimi alƙismu tsani ɓangare na biyu na ƙin yin aiki da ilimi tarkul mustahabbati wa tarkul jinabil makaruhat barin yin mustahabbai tun ya zama baya aikata na filfili da kuma rashin nisantar makaruhai yana aikata makaruhi to fa hada kad yuzammu wannan a iya zargin shi lakin la yadkhulu fi ahadith alwa'id kuma ba zai shiga cikin hadisan da suka zo na kyacewa ba sama al-imam Ahmad gurin ibada yana dan tsanantawa akan rashin yin nafilfilu da sauransu dan yana ganin ba a karban shaida wanda ba yin rawatib ba a karɓar shaidar wanda ba yin rawatib mai sallah duk da kasancewar tun da dai bai yi laifi ba to wannan ba za ta yi mai salbin adala ba amma dai da zai yi nafilfilu don su cike gurbin inda ya rauni a farilla su ƙara mai kusanci zuwa ga Allah wannan shi ya fi alkhairi babu ko shakka illa anna al'alima wa talibal ilmi yanbaghi lahuma malami da ɗalibin ilimi ya kamata gare su muhafazatu ala sunani su kiyaye sunnoni wa jtinabu al makruhat kuma su nisanci abubuwan da suke makaruhi ne wallahu a'lam malam akasa yace basattu al-kalama ala hadha al-qism fi kitabi daruratu al-ihtimam bil juz'iyyat ash-shar'iyyah ilman wa amala wata risala ce qayyima daga dalibin ilimi kai ya fi cancanta a ganka gaba gaba wurin yawan karatun qur'ani yawan nafila yawan azumin nafila yawan kaza amma sai ga yanzu bil aksi tamaman ɗaliban ilimi su suka fi rauni gurin ibada الله كشري الدم وليتي قال ابن الجوزي رحمه الله عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج علامة عصره في التاريخ والحديث أنا يفشد علي بيرد تقوس يا رسول علي بيرد تسائن دبوكي يتي والمسكين كل المسكين abin tausayi matukar abin tausayi ba miskini na mara kuɗi ba an gane ko miskini an ce wani kai miskini da kai wato wanda ya shiga cikin ha'ula'i man da'a umurahu fi ilmin lam ya'mal bihi shine wanda ya tozartar da rayuwar shi cikin ilimin da baya aiki da shi ya hana kanshi bacci ya hana kanshi abinci ya hana kanshi abinci mai dadi ya hana kanshi sutura mai dadi ya hana kanshi walwala ya nemi ilimi amma kuma ya ƙi yin aiki da shi wannan shine miskini shine wanda zaka tausaya ma halin shi duniya da lahira daka harkar ilimi harka ta neman ilimi da yaɗa shi idan babu imtisali babu ikhlasi a ciki ba abin da ya kai ta wahala shirme mutum yake yana bata makan shi lokaci almiskinu kullul miskin man da'a umrahu fi ilmin lam ya'mal bi fa fatahu lazzatu dunya wannan magana makamaci ta zo ma cikin littafin mu na Usaimi ko ta'zimul ilm lakin to da zatan ya kawo ta man fafatatu lazzatud dunya jin dadin duniya ya kubce mushi shi bai saki jiki ya hole ba ya hana ma kanshi walwala ya nemi ilimi amma kuma ya kin aikin da ilimi kaga yayi bi babu ke wa khairatil akhirah kuma ya rasa alkhairan lahira wal iyad billah fa qadima muflasan haka zai zo lahira a tsiyati ma'a quwwatil hujjati alayhi tare da karfin hujja a kanshi al muflis ko muflisan zai zama kenan muflis da asali a lugha idan annabi ya ce kun san muflisin suka ce man la dirhama lahu wala mata kaga matsiyaci kenan da ba shi da kodala ba shi da kayan more rayuwa to a duniya ba za a kira wannan matsiyaci ba a lahira ne in ka zo ba lada in ka zo ba ayyukan alkhairi to shine za a kira ka muflis Allah ka tsare mu wannan magana ta zo cikin saidul khatir shafi na 144 sai mu bar shafi insha Allah mu tashi a yake na uku باذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله